الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو من يمتن جمعة uku ga wannan wata na rabi'un thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya dace da 29 watan 11 shekara ta 2019 miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatu littafin namu mai albarka al-mu'taqadu sahih na babban malamin na Abdulsalam ibn Barjas rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah za mu tashi al'iman bilkutub imani da littattafan da Allah maɗaukakin sarki ya sabkar قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الإيمان بالكتب المنزلة فإن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابا كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط مالا الله شكان شد رحمه يغفر جيشي yake cewa wa ammal imanu bil kutubil munazzala amma yin imani game da abin da ya shafi littattafan da aka sabkar da su Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da littattafai akan annabawansa da manzanninsa wajibi ne akan kowane musulmi ya yi imani da waɗannan littattafan da Allah ya sabkar da su zuwa ga manzannin shi subhanahu wa ta'ala shi ne ma ce fa'in Allah ta'ala قد أنزل مع كل رسول كتابا للي ألا مدوككين سركي يا سبكر دلتافي تترد كوانا منزو دكتكين منزنيش كما قال تعالى كما يد ألا مدوككين سركي يتي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات hakikan mun turo rusulana manzanninmu bilbayinat muka ba su hujjoji ko kuma mu'jizoji Allah ya turo manzanni a doron ƙasa bayan haka sai ƙarfafe su ta hanyar ba su mu'jiza aya alama da ke tabbatar da cewa lalle kam su manzanni ne daga wurin Allah shine albayinat وأنزلنا معهم الكتاب sannan muka sabkar da littafai tare da su don alkitab nan jinsi ne sunan jinsi ne na littafai kenan muka sabkar musu da littafai kenan kowane annabi daga cikin annabawa ko manzo daga cikin manzanni sai da muka sabkar masa da littafi wal mizan da ma'auni liyaquma an-nasu bil qisti domin su tsaya akan mutane bisa ga adalci ko mutane su tsayi akan adalci kenan Allah ya sabkar da littafai akan manzanni sannan ya sabkar musu alamomin da ke karfafa cewa lalle su manzanni ne kowane manzo daga cikin manzanni Allah kan bashi alama ko wata mu'jiza wadda ta dace da shi da zamanin shi da mutanen da yake tattare da su ina fata mun gani annabi musa alaihi salatu wassalam a zamanin shi bokaye da masu sihiri suka yawa ina fata mun gani sai allah ya bashi sanda wadda ke shirkita ta koma macijiya a matsayin hujja da dalilin da ke nuna cewa tabbat annabi musa aikakke ne daga wurin allah sau da allah ya bashi wata alama wadda babu wani daga cikin mutane wanda ya isa ya zo da irin wannan alama ta shi kaga bokaye ne zamanin shi sun shahara da bokanci da da fir'auna ya karyata annabi Musa game da abin da ya gani na alamomi da me yake cewa mu'jiza cewa annabi Musa yana da sanda ta kuma macijiya sannan yakan sa hannunsa a cikin riga in ya fitar da shi sai hannun ya dinga kyalle yana haske sai fir'auna ya karyata ya ce za mu zo maka da sihirin da ya fi naka bi ma'ana abinda annabi musa ya zo da shi a wurin fir'auna mine ne sihiri sai ce za mu zo maka da sihiri irin naka ƙarshe ya zo da masu sihirin shi suka zo su ma da itacensu da kuma suka can suka jefa itacensu a cikin ganin mutane wannan itacen suna motsi su kuma tsaye suke ƙarshe annabi musa da ya jefa sandar shi sai sandar ta bi wannan macizan nasu duka ta tsitsinci ta canye wannan duka sihirin da suka yi kaga Allah ya bashi mu'jiza da ta dace da shi kuma da zamanin da yake rayu a kai ina fata mun gane da bokayen suka tabbatar da cewa lalle abun nan na annabi musa ya fi karfin sihiri gaba ɗayan sai suka yi sujada suka ce amanna bi rabbi haruna wa Musa mun yi imani da ubangijin annabi Harun da ubangijin annabi Musa saboda sun san abin nan da annabi Musa ya zo da shi ba irin nasu bane ina fata mun gane zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam larabawa suna gadara suna buga kirji da iya salon zance da ƙwarewa wurin iya magana abinda suke buga gaba da shi fasaha iya zance da zalaka iya magana da ƙwarewa wurin iya larabci sai Allah ya sauko mishi alkur'ani mai girma mu'jiza da ba ta karewa ya zuwa tashin alkiyama kaga mu'jiza ce wadda ta dace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta dace da lokacin da ake akai ina fatan mun gane to kowane manzo daga cikin manzanni Allah yakan ba su mu'jiza ba komai ba yake sa ya ba su wannan mu'jizan dan ya zamanto shimfiɗa ga mutane su yarda da cewa lalle waɗannan abin da suke da'awa na manzanci gaske ne ba ƙarya suke yi ba sannan kuma Allah yakan bi su da mi littafai ya sabkar musu to wajibin kowane ɗaya daga cikin al'umma yayi yayi imani da littafan da Allah ya sabkar ma kowane annabi daga cikin annabawa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ke cewa كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما, جاءهم ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah maɗaukakin sarki ce kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance a da ummatan wahida suna kan tsarin tauhidi da addini guda ɗaya na fata mun gani don umma a nan ana nihin milla addini da tsarin bauta guda ɗaya suke a kai ba a samu saɓani ba shi yasa abdullahi bin abbas allah ji kanshi da gafara yake cewa tun zamanin annabi adam sai da aka samu kusan karni goma mutane suna kan tauhidi da bauta allah shi kaɗai ba su canza ba suka baddala zuwa ga shirka sai da aka zo akan mutanen annabi nuh shi yasa allah ya turo annabi nuh shi ne farkon manzannin da Allah ya turo bayan ƙasa ina fata mun gane tunan umma ana nihimmi tauhidi da imani mutane da suna kan tauhidi suna kan imani suna kan musulunci mafi inganci ba su gurɓata shi ba lokacin da ya gurɓace suka lalata tauhidi فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين سي الله يتورو النباوة مبشرين سنين البشر دا جدن الجنة قدوان دي لا آيبوتا مع الله شكاله ومنذرين سنين قرقئي قمد وتجهنم ga duk wanda ya kangare ma Allah madaukakin sarki ya shirka da shi ina fata mun gane shi yasa malamai suka ce ana kaddara fahtalafu a daidai wannan wurin kanan nasu ummatan wahidatan fahtalafu fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundirin mutane da sun kasance akan tauhidi da imani ba su samu saɓani ba yayin da suka saba sai Allah ya turo annabawa suna masu gargaɗi ga wanda ya da'a wai suna masu bushara ga wanda ya da'a suna masu gargaɗi ga wanda ya kangare ma Allah madaukakin sarki kenan umma a cikin wannan aya tana nihin milla addini so da lafazin al'umma ya zo a cikin alkur'ani da ma'ana daban-daban a wasu lokaci yakan zo bi ma'ana wani ɗan lokaci ko wani ɓangare na lokaci kamar yadda zuwa cikin suratu yusuf wadda kara ba'ada ummatin ana unabbi ukun bi ta'wilihi fa arsilun wadda kara ba'ada umma bayan wani ɗan lokaci kenan kuma umma yakan zo bi ma'ana wani gungu na taron mutane fa waje da ummatan minan nasi yasqun sai ya samu wasu gungu na al'umma ta mutane yasqun suna shayar da dabbobinsu ko ko ko inna wajadna aba'ana ala umma wanda ala umma kinnan yana nihin milla ko kuma abinda suke bautawan ko suke bauta kenan kaga umma yakan zo da ma'ana daban-daban a cikin alkur'ani yakan zo ma da ma'ana mutanen da alkhairi da abubuwan kirki suka hadu a cikin shi gaba daya kamar yadda Allah ya ba annabi Ibrahim ya ce kana ko inna ibrahima kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yaku min al-mushrikeen amma nan umma ta zo ne bi ma'ana milla da addini lokacin da suka saba suka daina tauhidi aka samu wani bangare suna shirka sai Allah ya turo annabawa masu bushara ga wanda ya kangare masu bushara ga wanda ya bi Allah ko masu gargadi ga wanda ya kangare ma Allah wa anzala ma'ahumul kitab nan ne mahallu shahid wa anzala ma'ahumul kitab sai Allah ya sabkar da littafai tare da su kaga wannan annabawan duka Allah ya sabka musu da mi littafai dole mu imani da cewa babu wani annabi daga cikin annabawa face sai da Allah ya turo mishi littafi to amma abin tambaya anan wai shin kowane annabi ne aka bashi littafin shi na musamman shi kadai ko ko akwai wasu annaba wanda ake hadawa akan littafi guda ɗaya eh akwai akwai kamawa annabi musa da haru ko dawa kuma kenan kaga wasu annabawan akan hada su ne akan littafi guda ɗaya wani annabin kuma akan ba shi littafin annabin da ya gabace shi sai a mishi daɗi a kai annabi isa alaihissalam allah ya ba shi attaura kuma ya ba shi injila ko ya zo ma mutanen shi da al'injil ya ce wa musaddiƙan lima bai na yadayya min alkitab ko wali uhilla lakum ba'da allazi hurrima alaikum in haka ayat take cewa ko annabi Musa Isa alayhi salam yazo da injila a cikin injila ma har Allah ya halatta ma banu Isra'il wani shashan abin da da an haramta musu shi a cikin attaura yana gaga wani annabi yakan zo da littahi mustaqil nashi shi kadai wani annabin kuma yakan zo ya karfafa wani littahin da ya gabace shi dadi akan shi ina fatan mun gane wasu annabawan kuma sukan yi tarayya akan littafi guda ɗaya ina fatan mun gane annan muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga littafin shi daban aka bashi annabi dawuda ma littafin shi wa atina dawuda zabura ina fatan mun gane da irin abin da ke kama da haka Allah ya ce wa anzalna ma'ahumul kitaba bil haqqi muka sabkar musu da littafi da gaskiya liyahkuma bainan nas domin su yi hukumci tsakankanin mutane domin su yi hukumci tsakankanin mutane fi makhtalafu fihi cikin abin da suka yi sabani a cikin shi kina Allah ya turo manzanni da annabawa domin su rarrabe game da mutane da suka yi saɓani wurin bautar Ubangiji wasu sun ce Allah shi kaɗai ne abin bauta wasu na ganin cewa sai an haɗa Allah da wani wurin bauta to annabawan sai Allah ya saukar da su ya zo ya turo su ya sabkar musu da littattafai domin su raba garrama tsakankanin mutane da suka samu saɓani wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum wa makhtalafa fihi ba su samu saɓani ba a cikin shi illallazi na utuhu min ba'di ma ja'atumul bayyinatu baghyan bainahum sai waɗannan da aka riga aka ba su shi littafi aka ba su littafi bayan min ba'di ma ja'atumul bayyinat bayan hujjoji da dalilai sun zo musu sun yi haka ne baghyan bainahum saboda zalunci da ke tsakankaninsu wannan gaba tana magana yadda yahudawa yahudawa an sabka musu da littafi daga Allah maɗaukakin sarki ya turo musu manzo sun yi imani da shi suna aiki da abin da aka sabkar musu na littafi har suna gurin cewa wani annabi ne zai zo daga ƙarshe ko daga baya su yi imani da shi shi ma to sai suka yi zaton manzan da zai zo ko annabin da zai zo zai zo ne a cikin ƙabilarsu sai Allah ya zaɓe shi a cikin larabawa da Allah ya zaɓe shi cikin larabawa kuma a ilmance sun san da cewa tabbaci ne annabin ƙarshen zamani saboda hujjoji da komi ya riga ya zo musu a cikin littafin da ke hannunsu kafin zuwa annabi muhammad duk da haka sai suka ƙi su bi shi saboda bayan bainahu zalunci da hasada da ke tsakan kanunsu an gane wurin ko فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه sai Allah ya shiri wanda suka yi imani akan abin da aka yi sabani akan shi bi iznihi da iznin shi wallahu yahdi man yashau ila siratin mustaqim lalle Allah shi ke shiryas da wanda ya so ya zuwa hanya miƙaƙiya a wannan aya tana nuna mana wa imanin wajibci ko ku wajibcin imani da littattafan da Allah ya sabkar ma kowane annabi daga cikin annabawan da suka gabata mala ce fa nu'minu bi hadhihi al-kutub sai mu imani da waɗannan littafan da Allah ya bada labarinsu wa na'lamu annaha min indillah kuma mu san cewa lalle waɗannan littafai daga wurin Allah suke imtithalan liqaulihi ta'ala dan ruko da hada Allah madaukakin sarki da yace qulu amanna billah ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana wa ma unzila ila ibrahim da abin da aka saukar akan annabi Ibrahim wa Ismail da abin da aka saukar da annabi akan annabi Ismail wa Ishaqa da annabi Ishaq wa Yaqub da Yaqub wal asbati da jikoki dan al asbat jami ne na asbti wanda kuma sune jikokin annabi Yaqub wa ma utiya Musa mun yi imani da abin da aka bai wa annabi Musa wa Isa kuma mun imani da abin da aka ba annabi Isa wa ma utiya annabiyuna min rabbihim da duk abin da Allah ya bai wa annabawan shi la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga cikin su ba za mu ce mun yi imani da wanga ba mu kin yi imani da wanka irin yadda yahudawa da kiristoci suka yi imani da annabi isa suka kisi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu lahu muslimun lalle mu game da Allah madaukakin sarki muslimun masu mi kauya ne masu yin imani da duk abin da yace ni imani da shi kana kaga wannan aya ma tana nuna mana wajibcin yin imani da duk abin da Allah ya sabkar ma manzanni da annabawan shi gaba ɗaya na littafai wa qaulihi ta'ala da faɗa Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzannin shi ko da manzan shi wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi da littafan da ya saukar akan manzan shi wal kitabin ladhi anzala min qab da littafan da ya sabkar tun gabanin annabi wa man yakfur billahi duk wanda ya kafurce ma Allah madaukakin sarki wa mala'ikatihi da mala'ikun shi wa kutubihi da littafan shi wa rusulihi da manzannin shi wal yawmil akhir da ranar ƙarshe ta cirar tashin alkiyama faqad dalla dalalan ba'ida haqiqan ya bata bata mai nisa a wannan ayan kacukal tana nuna mana wajabcin yin imani da duk littafan da Allah ya sabkar ma manzannin shi kuma yana nuna mana lalle duk wanda ya musa littafan da Allah ya sabkar mu manzannin shi wannan mutum kafiri ne ya bata bata mai nisa ina fata mun gane wa qawluhu ta'ala da fada Allah madaukin sarki da yace qul amantu bima anzalallahu min kitab kace na yi imani da duk abin da Allah ya sabkar na littafai dukkan imani da littafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar mu annabawan shi gaba daya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Allah madaukakin sarki ya ce alif lam mim alif lam mim kinnan babu wanda ya san ma'anarsa sai Allah madaukakin sarki kawai abin da zaka iya ganewa daidaikun harfa ne wanda ake gina kalma da su alif harafi ne lamun harafi ne mimun harafi ne daga cikin huruful hijaiya wanda da su ne akan gina kalma da su amma idan aka hada sunan guda uku alif lam mim ba wanda ya san fasara su sai Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane yawa zalikal kitabu la raiba fi wannan littafin ana lihi da alqur'ani mai girma la raiba fihi babu kwankwanto tattare da shi bi ma'ana da gaske littafi ne saukake daga Allah madaukakin sarki hudan lil muttaqin shari'a ce ga masu jin tsoron Allah shi alkur'ani mai girma su wane ne masu jin tsoron Allah alladina yu'minuna bil ghaib su ne wanda suke yin imani da gaibi wa yuqimuna as-sala kuma suna tsaye da sallah cikin lokacinta a cikin masallaci tare da jama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa game da abin da muka arzuta su na arziki da abin da muka yalwata musu na kuɗi da hali sukan ciyar cikin abin da muka basu alladhina yu'minuna bima unzila ilayk su ne waɗannan da suke yin imani da abin da aka saukar maka me aka saukar maka alqur'ani mai kyau wama unzila min qablik kuma suka yi imani da abin da aka sabkar gabaninka na littafai wa bil akhirati hum yuqinun kuma su game da tashin alqiyama yuqinun mutane ne masu yaqinin cewa tabbat duniya za ta kare kuma za a tashi alqiyama ayi ma kowa hisabi wanda ya cancanci alkhairi alkhairi wanda ya cancanci sharri sharri kenan ka yana daga cikin sufofin wanda suka yi imani kamar yadda Allah ya bada labari a cikin wannan sura sune alladhina yu'minuna bima unzila ilaik walladhina yu'minuna bima unzila ilaik wanda suke yin imani da abin da aka saukar maka sun yarda da alkur'ani mai girma cewa littafi ne sabkakke daga wurin Allah madaukakin sarki zuwa ga annabin karshen zamani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan bayan sun imani da alkur'ani mai girma sannan wa ma unzila min qablika sun yi imani da abin da aka saukar na littafai tun gabanin kasu sun imani da injila sun imani da taura sun imani da suhufi ibrahim wa musa da duk littafan da allah ya sabkar ma manzanni da annabawan da ke gabaninka kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kina wannan shine imani allah ya sifanta su cewa su ne masu imani kuma su ne masu takawa kuma su ne masu babban rabo gobe alkiyama wanda suka yi imani da cewa lalle allah ya sabkar da littafi akan annabi muhammad da kuma littafai akan annabawan da suka gabace shi malaci wa nu'minu bi anna hadhihi al-kutub min kalamillahi azza wa jalla sannan mu yi imani da cewa lalle waɗannan littafai magana ce ta Allah madaukakin sarki wani bangare ne na maganar Allah alqur'ani maganar Allah ce injila maganar Allah ce zabura maganar Allah ce at-taura maganar Allah ce suhuf ibrahim wa musa maganar Allah ce kai imani da cewa magana Allah ce gaba ɗaya la min kalami ghairihi ba magana wani shi bace ina fata mun gane saboda mutum ya sa- ya- ya ya kiyaye kanshi daga abkawa cikin mutanen da suke ganin cewa ai qur'ani ba magana Allah bace ina fata mun gane kama wai wani abu ne wanda ke tarjama magana Allah haka suke cewa kaga mu wannan ba imanin mu bane imanin mu shine qur'ani magana Allah ce Allah ya magana da alqur'ani kuma magana ta haƙiƙa kenan ba magana wani Allah ba ce alkur'ani wa annan Allah ta'ala ta kallama biha haƙiƙatan kuma lalle Allah maɗaukakin sarki shi ne magana da wannan littafai magana ta haƙiƙa ina fata mun gani kenan kai imani da cewa ƙur'ani nan magana Allah ce magana kuma ta haƙiƙa amma kaifiya magana Allah take babu wanda ya sani daga cikin amma magana ce wadda har akan jita kuma a fahimci me Allah ya ce kama sha'a magana ce wadda yi kamar yadda ya so alal wajhi alladhi arad bisa ga fuskar da ya nufata subhanahu wa ta'ala kenan alqur'ani mai girma da duk littafin da Allah ya saukar mu annabawa magana shi ce zancen shi ne yayi shi bisa ga yadda ya ga dama bisa ga yadda ya so subhanahu wa ta'ala minha na daga cikin magana Allah almasmu'u minhu min wara'i hijabin biduni wasita almasmu'u minhu akwai maganar da ake ji daga Allah madaukakin sarki min wara'i hijab ta bayan hijabi biduni wasita ba tare da dan tsaka tsakiya ba ina fata mun gane kenan Allah yakan yi magana subhanahu wataala da bayin shi su ji wannan magana amma wannan magana takan faru ne tsakanin wani shamaki tsakankanin shi da bayin shi bi ma'ana an ce bayin shi manzanni da annabawa ina fata mun gane Allah yakan yi magana da annabawan shi ko manzannin shi min wara hijab ta bayan hijabi sai dai su ji sautin amma ba za su iya ganin mai magana ba ina fata mun gane kenan yakan hakan yakan faru bila wasita ba tare da wani dan aiki ba tsakankanin annabi da Allah subhanahu wataala wani bi yakan yi magana annabin shi ya ji ba tare da ya turo mushi wani dan sako dan sako dan kai sako ba kawai sai dai akwai hijabi shamaki tsakankanin shi da Allah ta yadda Allah na mishi magana amma baya ganin Allah madaukakin sarki kama kallama Allah Musa takliman biduni wasita kama yadda Allah ya ma annabi Musa zance matukar zance ba tare da dan kai sako ba ba tare da wani dan tsakiya ba da zai isar da sako zuwa ga annabi Musa kai tsaye Allah ya yi magana kuma annabi Musa ya ji magana Allah قال تعالى ألا مدوكن سركي تأتنا القرآن من جرمة ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لوكاشن ده النبي موسى يزو ديدي ميقاتي وكلمه ربه سي وبنجين شي مش مغانا هذا النبي موسى يجي مغانا الله يجي صوت مغانا الله سبحانه وتعالى kuma ya fahimci abin da Allah ya ce subhanahu wataala kaga wanga yana daga cikin nau'i na maganar da Allah yakan yi da manzannin shi yayi magana da su su ji magana shi tsakankanin su da shi akwai hijabi ta yadda ba sa ganin shi amma suna jin magana shi subhanahu wataala tunda kaga yanzu nan Allah ya ce wa kallama Allah Musa a cikin wata aya wa kallama Allah Musa taklima anan kuma walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu subhanahu wataala ina fata mun gani kuma lalle wasu daga cikin annabawa ko manzanni Allah yakan yi magana da su kai tsaye haka kuma wannan ɗaukaka ce da Allah yakan yi akan wasu manzanni saɓanin wasu manzanni kamar yadda Allah madaukan sarki ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya mishi magana wa qala Allah madaukin sarki yace قال يا موسى Allah ya ce ya kai annabi Musa in nistafaituka lalle na zaɓe ka alan nas akan sauran mutane bi risalati ta hanyar saƙona mai da kai manzo daga cikin manzannina wa bi kalami kuma na zaɓe ka ta hanyar in da kai magana ta da ke nuna kaga Allah ya zaɓi annabi Musa ta ɓangaren manzanci ya sashe daga cikin manzannin shi kuma ya sake zaben shi ta hanyar ya ji yadda shi magana Allah Allah ya ji yadda shi magana shi minha na daga cikin nau'i na magana Allah madaukin sarki ma yusmi'uhu Allah ta'ala ar-rasul al-malaki wa ya'muruhu bi tablighihi minhu ila ar-rasul al-bashari ko ila ar-rasul al-bashari abinda Allah madaukakin sarki yakan jiyar da shi zuwa ga dan sako na mala'ika sannan ya fori mala'ikan nan ya isar da saƙon nan daga Allah zuwa ga manzo na mutum ina fatan mun gani sau da mala'iku ma manzanni ne daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ko? to Allah yakan ji yadda mala'ika saƙon shi sannan ya tura shi zuwa ga manzo daga cikin manzanni na mutane ya ce ga saƙon da Allah ya ce a isar maka kenan kaga ko Allah ya maka magana ta bayan hijabi ta hanya ya ji shi ko kuma ya turo mashi ɗan saƙo daga cikin mala'ikun shi cewa ga abin da yake so a zartar. ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce, wa ma kana li basharin an yi kallimahu Allah illa wahyan aw min wara hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim wa ma kana li bashar bai dace da mutum ba an yi kallimahu Allah Allah ya mushi magana kai tsaye illa min wara hijabin ko illa wahyan sai ta hanyar wahayi Allah baya magana da mutum kai tsaye sai ta hanyar wahayi wahayi nan na farko shine ko Allah ya kimsa mishi abin cikin zuciya ko kuma Allah ya sanar da shi ta hanyar mafarki ko kuma a farke na farko kenan aw min wara'i hijab ko ko Allah ya ji yadda shi magana shi ta bayan hijabi akwai wani shamaki da ya kare shi da ganin ubangiji aw yursila rasula ko Allah ya turo dan aiki shine mala'ika kenan ko fayuhi bi idnihi ma yasha sai Allah yayi wahayi da izinin sa ko wannan mala'ikun ya zo da wahayin Allah da izinin Allah ma yasha abinda Allah ya so ya sabkar na wahayi shi innahu aliyyun hakim lalle Allah madaukaki ne hakimin kuma mai hikima ne cikin duk abin da yake zartarwa subhanahu wataala idan kaga wanga hanyoyi sune guda uku na wahayi tsakankanin Allah da manzannin shi ko ya kasance ya musu ilhama ya kimsa musu abin cikin zuciya ko ya kasance Allah ya musu wahayi ta hanyar mahulki annabi mahulkinsa wahayi ne ko da annabi ya yi mahulki to mahalkin annabi wahayi ne sako ne daga Allah ina fatan mun gane kenan wagga hanya ita ce hanya ta farko kenan ko ya zamanto Allah ya musu wahayi ta hanyar yin musu yi musu magana kai tsaye ta bayan hijabi kamar yadda ya magana da annabi Musa ko kuma da ya magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ko ya kasance Allah ya turo musu mala'ika daga cikin mala'ikun shi cewa ga saƙon da yake so ya isar ma manzannin shi wannan su ne hanyoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi magana da mutum ko yakan tura mushi saƙo kama annal imana bil kutub ya tadammanu imana bi kulli ko ma fiha min ash-shara'i kuma imani da littafan Allah ya kumshi imani da duk abin da ke cikinsu na shari'a kai imani da littafan sannan kai imani da abin da suka kumsa na shari'a wanda huka na wajiban alal umma ko alal umamin ladina nazalat ilaihim kuma lalle wajibi ne yin imani da wannan littafin da aiki da abin da ya kumsa na shari'a akan al'ummomin da aka sabka mu aka sabke mu wannan littafin yana kaga al'umma annabi Musa wajibi ne dole ne tilas ne su yi aiki da shari'ar da Allah ya sabki a cikin wannan littafin da ya baiwa annabi Musa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibi ne su yi aiki da shari'ar da Allah ya sabkar a cikin alkur'ani da ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan kowace al'umma tilas ne wajibi ne su yi aiki da shari'ar da Allah ya sabkar ma annabinsu zuwa gare su alinqiyadu laha wal hukmu bima fiha wajibi ne su jayu game da wannan littafan da aka sabko musu su bi su sannan kuma su yi hukunci da abin da ke cikin wannan littafan وأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا لا يكذبه kuma waɗannan littafan gaba ɗayansu shashensu yana gaskata shashi baya ƙaryata shashi ina fata mun gane duk littafin da ya zo wanda zai biyo bayan shi zaka ga yana gaskata wannan littafin ba ƙaryata shi yake ba ina fata mun gane a qur'ani ne yazo ya gaskata duk littattafan da suka gabace shi baya ƙaryata su qur'ani ya shi ba mu labarin injila wanda aka sabkan mu annabi isa ko shi ba mu labarin at-taura da aka sabkan mu annabi musa shi ba mu labarin zabura da aka sabkan mu annabi dawud shi ba mu labarin suhufa ibrahima wa musa kenan kaga littafan shashan suna gaskata shashi wa anna naskhal kutubil ula ba'daha bi ba'din haqqun kuma lalle shafi hukumce hukumcen da ke cikin littattafan farko shashan su akan shashi gaskiya ne wani littafin idan ya zo wani ya zo sai ya shafe hukumce hukumcen da ke cikin wancan littafin sai a yi aiki da littafin da ya sabka yanzu ina fatan mun gane wata wani hukuncin kuma sai ya barsa ya dada a kansa wani hukuncin ma sai ya shafe sa ya zo muku da rangwame kenan wani littafi yakan zo ya shafe wani littafin da ya gabace shi ina fatan mun gane kama nusikha ba'du shara'i' at-taurat bil injil kamar yadda aka shafe wasu bangare na shari'o'in at-taura ta hanyar injila akwai wasu shara'o'i da Allah ya shar'anta ma mutanen banuwan ga ahlul kitab da sabkar da littafin at-taura a gare su amma da Allah ya sabkar da injila sai ya shafe wani bangare na hukumce hukumcen da ke cikin littafin at-taura qala ta'ala Allah madaukin sarki yace fi Isa alaihi salatu wassalam game da lamarin annabi Isa alaihi salatu wassalam wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura wa musaddiqan lima bayna yadayya wannan aya ita ce nan ne ma da zo ta kila ban sani wani karanta ta daidai ko na kuskure yace wa musaddiqan lima bayna yaday kuma lalle ina mai gaskata abin da ya gabace ni na littafai kenan min at-taurat na daga at-taura wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum kuma in halatta muku wani shashan abin da aka haramta muku kaga annabi isa alayhi salam yana ma mutanen shi albishir cewa shi mai gaskata littafin da ya gabace shi ne shine at-taura da Allah ya sabbi ma annabi Musa sannan kuma an halatta musu wani abin da da a cikin at-taura haramun ne kenan kaga injila ta shafe wani bangare na hukumce hukumcen da ke cikin wani littafi na at-taura kenan wani littafi yakan zo ya shafe hukumce hukumcen wani littafin da ya gabace shi wa kama nasakha al-qur'anu ma qablahu kame da alkur'ani ya shafe abin da ya gabace shi min alkutub samawiya na daga littafan da aka saukar daga sama yana kaga zawa alkur'ani mai girma sai ya shafe duk hukumce hukumcen da ke cikin littattafan da suka gabace shi qala ta'ala Allah madaukin sarki yace musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab lalle shi alkur'ani mai girma yana gaskata abin da ya gabace shi ne min alkitab na daga littattafan da Allah ya saukar wa muhaiminan alai kuma shi alkur'ani mai girma ya kumshi duk hukumce hukumcen littattafan da suka gabace shi wasu mutane wasu malaman suka ce wa muhaiminan alai kuma shi alkur'ani mai girma tsararren littafi ne da aka ba sa kariya ta yadda ba za a iya dadawa a cikin shi ba ko a rage shi saban littattafan da suka gabace shi wanda suka gabace shi Allah bai musu garantin wannan tsaron ba da kiyayewa amma shi alkur'ani mai girma Allah yayi alkaulin cewa babu abin da zai taba shi ba za ka iya dada ba ko ka rage a cikin shi wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace wa ma huwa illa dhikrun lil alamin shi alkur'ani ba komai bane ba sai an bato lil alamin ga halittu gaba daya yana kaga littafin alkur'ani mai girma sabkashi ya shafi hukumce-hukumce littafan da suka gabace shi malace wal imanu bi kutubillahi yajibu an yakuna ijmalan fima ujmila wa tafsilan fima fussila imanin da littafan Allah madaukakin sarki ya wajaba ya kasance a dunkule a inda aka dunkule sannan kuma a rarrabe a inda aka rarrabe wajibi ne kai imani da littafan Allah madaukakin sarki a game a inda Allah ya bayanin su a game sannan kuma wajibi ne kai imani da su a rarrabe a inda Allah ya bayani filla filla a rarrabe an gane ko وقد فصل الله تعالى أسماء بعض كتبه lalle Allah madaukakin sarki ya rarrabe ta hanyar yin bayanin sunayen wani shashen littafan shi fasamma Allahu at-taurata allati unzilat ala Musa sai Allah ya ambaci littafin da Allah ya sabkar akan annabi Musa da sunan shi at-taura ina fata mun gane idan ka ganin a rarrabe Allah ya bayani ya ga annabi Musa ya ga sunan da ya sabke littafin da ya sabke masa shine mi التوراة والإنجيل الذي أنزل على عيسى سنة ألا يأنبت سنة للتافن ليسب كرم النبي عيسى شنمي الإنجيل والزبور الذي أنزل على داود كما ألا يأنبت للتافن لأك سب كرم النبي داود شيني الزبور والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة الله يأنبت للتافا ليس كما النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسنش القرآن وذكر تعالى صحف إبراهيم وموسى سنة الله يأنبت صحف إبراهيم وموسى صحف التفند الله يسبكر مع النبي إبراهيم وموسى alaihim alaihim jami'an salatu wassalam tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su gaba daya malaci fa nu'minu bi hadhihi alkutub ala hadha at-tafsil sai mu imani da waɗannan littafan bisa ga wannan rarrabe wanda Allah ya ina fata mun gane kenan kaga Allah ya yi bayanin su ya rarrabe ya ga muku sunayen su yace injila ya sabkar mu annabi Isa alaihi salam التوراة يا أنبتا مكو سنن يا سبكر مع النبي موسى عليه السلام كو سنة الزبور ودي سبكر مع النبي داود عليه السلام سنة يا أنبتي صحف إبراهيم وموسى كما يدرك يتشكين كرشان سورة الأعلى صحف إبراهيم وموسى هكذا نقول كما أن الله ذكر كتبا كثيرة إجمالا لم يسم منها شيئا كما يدكم زامي إيماني لتشوى للي ألا يا أنبتي للتفاي ما سيوى أجنقلي بي أنبتي كو إيدك تشكين سونا سبتحن يسونا يسو littafin da Allah ya bayani a dunkule su ma mu imani da su a dunkule kamar yadda Allah ya ce ya sabkar da littafai haka sai mu imani da cewa ya sabkar da littafai bai rarrabe mana bai mana zance filla-filla ga sunayensu ga wanda ya sabkar ma da su kaza da kaza kawai za mu imani da su kamar yadda Allah ya ambace su a game a jumlace ina fata mun gane fa nu'minu biha aidan malaci sai mu imani da su har yanzu ala hadha al-ijmal bisa ga wannan dunkulan da Allah ya kasu ba tare da ya rarrabe ba qala ta'ala Allah madaukin sarki yace wa qul amantu bima anzalallahu min kitab ka ce na yi imani da duk abin da Allah ya sabkar na littafai kaga Allah ya ce ya sabkar da littafai amma bai bayyana mana wani littafai bane menene sunayensu kenan sai mu imani a dunkule cewa duk littafin da Allah ya sabkar ga ɗaya daga cikin annabawan shi mun yi imani da su gaba ɗaya wal qur'anul karim الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب الكتب السماوية شيكما القرآن مجرما وان الله يسبكر دشي أكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب السماوية شيني كرشل التفند أكسبكر دقا سما فلا كتاب بعده باب ونلتافي لزا أسبكر بيان القرآن مجرما وهو ناسخ لجميع الكتب المقدم المتقدمة كما littafi ne da ya shafi hukuncin da ke cikin littafan da suka gabace shi amul lithaqalain al-insi wal jin littafi ne mai game mutane da aljanu gaba daya qala ta'ala Allah madaukin sarki yace wa ma huwa illa dhikrun lil alamin alqur'ani ba komai bane ba sai an bato ga halittu gaba daya kenan ya game mutane ya game aljanu ya game kowa da kowa shamilun li jami'i ma yahtajuhu an-nasu fi dinihim alqur'ani mai girma ya game gaba ɗayan abin da mutane suke buƙatuwa zuwa gare shi fi dinihim a cikin addininsu wa duniyahum da rayuwarsu ta duniya duk wani abin da kake nema ta fuska addinin ka qur'ani ya tanada maka shi gaba ɗaya da wani abin da kake nema cikin tafiyar da rayuwarka bisa ga inganci da tsari mai kyau alqur'ani ya tanada maka shi qala ta'ala Allah madaukin sarki ke cewa اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم أيو na kammala muku addininku na cike muku shi ta yadda ba ku bukatuwa zuwa ga wani shi komai ya cika wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cike muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarda muku addinin musulunci a matsayin addinin da za ku bauta da shi فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فمن اضطر دوان دي تاكرو بكاتا تجاشي آية تنا مغانا ني أكن أبوبون دي ألا يحرم تامنا أنغاني كو كذا حرام ني كذا حرام ني كذا حرام ني كذا حرام ني da Allah ya gama bayanin ababen da ya haramta gaba daya a nan sai ce famani turra duk wanda bukata ta jashi tilasta kai shi fi makhmasatin a cikin hali na yunwa mai tsananin gaske ya iya ya ci abin nan da Allah ya haramta ina fata mun gani Allah ya ambato nau'ikan dabbobi da wasu abubuwa wanda Allah ya haramta mana amma nan sai ya ce idan bukata ta kama mutum halin da baya da wani abin da zai ci sai wannan abin da aka haramta to ya iya ya ci saboda tsananin yunwa da ya samu kanshi akai shine faman tura fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithm amma ba mai karkata ba zuwa ga sabo malamai suka ce abinda ake ni ba mai karkata ba zuwa ga sabo ba wanda zai wuce iyaka ba cikin abin da ya ci saboda darura mutum ne ya bace cikin hanya ko ya bace cikin daji ina fata mun gane ya rasa abin da zai ci ga tsananin yunwar da za ta iya hallaka shi sai ya samu mushi kaga mushi haram ne ko mushi haram ne to a wannan lokacin an ba shi dama ya yi amfani da wannan mushen domin ya ije makanshi halaka ta yunwa ko ko ya samu wani abincin da haramun ne asalin shi an haramta cin shi kuma mine haramun ne an haramta mishi cin shi to wannan damar da ya samu wannan yanayi da ya samu kanshi akai zai ba shi damar cin wannan abin da aka haramta mishi to amma aka ce ci bakin gwalgwado ghaira mutajanifin da ifin kan mutum ya wuce iyaka har ya kai yana mai karkata zuwa ga sabon Allah ko laifi kenan misali mutum ya bata daga nan zuwa kilo kaza zai isa gari ga yunwa ta dame shi ga mushi a yadda an ba shi dama ya ci gwalgwadon wanda zai ɗauke masa wannan darurar ya zuwa inda zai isa ina fatan mun gane amma mutanen da gashi ya kusa cin magari ya san kuma yana cikin wata yunwa mai tsanani kuma ga mushi a gaban shi sai ya kama wannan mushen akan halacci ya yanka ko kuma ya yanki gwargwadon bukata ya ci sannan kuma ya yanki wani bangare ya soya ya talada su to shine ghairu mutajanifil li'ifl ina fatan mun gane bukatan nan taka kawai zakai an gane ko amma ba za ka tara ba kuma ka suya wanda in ka isa can ka ci wannan bai dace shine ghairu mutajanifin da ithmin fa inna allaha ghafurur rahim to lalle Allah ghafurun mai yawan gafara ne rahimun kuma mai yawan jin kai ne akan bayan shi mu'jizun shi alqur'ani mai girma mu'jizun kamar gagarba da in ji Hausawa suke cewa wani abu ne wanda mu'jiza ce Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yastati'u ahadun an ya'ti bi mithli babu wani ɗaya daga cikin mutane da ya isa ya zo da irin shi babu qala ta'ala Allah mulkin sarki yace qul la in ijtama'at al-jinn wal ins ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira qul ka ga ya musa ya kai annabi Muhammad la'in ijtama'atil jinnu wal ins da mutane gaba ɗayansu da aljannu dukansu su haɗu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran akan cewa za su zo da kwatankwacin wannan alqur'anin la ya'tuna bi mithlihi Allah ce ba za su iya zuwa da irin shi walau kana ba'dahu li ba'din zahira ko da dai shashan su za su tallafa ma shashi su taimaki shashi akan su kawo shi ba za su iya kawo shi wanda ke nuna qur'ani kaga mu'jiza wanda ke nuna gaske cewa lalle alkur'ani sabkake ne daga wurin Allah kuma wannan kalubale ne tun zuwa annabi Muhammad zuwa tashin alkaya duk wanda suka ga sun iya sun kware cikin harshen larabci Allah ya ba su dama su haɗu su zo da irin alkur'ani mai girma kai wani wurin ma Allah ya ce ku zo da sura irin shi guda ɗaya kai ƙarshe Allah ya ce aya guda ɗaya ma ku zo irin ta alkur'ani mai girma in kuka zo da ita shi ke tabbatar da cewa lalle annabi Muhammad ba annabi bane shi ya zo da alkur'ani kuma ku zo da aya guda ɗaya kaga kalubale ne tun turo manzon Allah ya zuwa tashin alkiyama wanda za su iya su kuma ya gagari mutane ba za su iya bai zuwa tashin alkiyama larabawan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka kure wurin iya zance da iya harshen larabci da sun san yadda za su zo da shi don su karyata annabi da sun yi amma kuma suka kasa yahudawa yau ba inda ba su shiga akwai yahudawa da suka karanci musulunci karanta ta ban mamaki duk wani littafi da ka sani wanda musulmi suka wallafa akwai yahudawa da sun karanci shi sun yi da rasa shi sun san shi fiye da wasu musulman ba amma ba za su iya zauwa da aya kwaya ɗaya ba cikin alkur'ani mai girma wanda ke nuna cewa qur'ani sabkake ne daga wurin Allah madaukakin sarki wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ke cewa la ya'tihi al-batil shedannu ba za su iya zo ma alkur'ani ba min bayni yadayhi wala min khalfihi ta gaban shi ko ta bayan shi ba za su iya canza shi ba za su iya baddala shi ba tanzilun min hakimin hamid shi alkur'ani mai girma saukakke ne min hakim daga mai hikima shine Allah madaukakin sarki hamidun abun godiya kenan alkur'ani mai girma Allah ya tsare shi ba yadda za a zo da shirme a cikin shi ba ka iya dadawa ba ka iya ƙara malace mahfuzun min ziyadati wa nuqsan qur'ani an kare shi daga barin dadi cikin shi ko rage shi idan ka ƙara daidai da alif guda cikin alqur'ani sai an gano ka shi wannan tsarewa da Allah ya ma alqur'ani mai kyau da zaka dada harafi guda ai kaga harfan da ke cikin alqur'ani suna da yawan gaske ko kalmomin da ke ciki suna da yawan gaske da za ka ƙara daidai da alif ko ɗugu a cikin alkur'ani sai an gano shi da ke nuna Allah ya kare shi ya tsare shi ba da za ka daɗe ciki kuma da za ka rage harafi ƙwaya ɗaya sai an gano sai an gano cewa tabbata wannan qur'ani ba cikakke bane wannan shine alkawalin da Allah ya yi na tsare alkur'ani mai girma bayan da zai a samu ragowa ko kari a cikin shi qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da azzikira na ananihi alqur'ani mai girma wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu ubangiji masu kare alqur'ani ne mu muka saukar da shi kuma mu za mu tsare shi mu kare shi ina ga daga nan ne yawan ga kare ko akwai lokaci ko da sau sauran minti biyar ku ne kamata mu dakata kenan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana gaba ɗaya assalamu alaikum warahmatullahi